الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب يتي ونبابي كما العشر فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح يتي لا يبس قوما shine zakkar da za a cire a cikin noman da aka yi da damana ruwan sama ya sauka amma abinda suka raba gida biyu in an sha wahala a cikin noman an yi ban ruwa an yi menene da menene duk baki daya to sai ka ba da nasul ushir kenan ko in kuma ruwan sama ne kamar noman damana kenan to sai ka ba da ushiri ɗaya bisa goma adalcin shari'ar musulunci kenan قال أخبرنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال رضي الله عنه أنكر بدك سيدنا معاذ الله يكرم سيدايتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن منظر الله يا توران يا أيكين زوا كسن يمن na je na kai musu addinin musulunci na karbo na bayyana musu ka'idodin shari'a musulunci a cikin zakka fa'amarani an akuza mina simari ma yusqa ba'alan al'ushuru ya ce amfanin gona duk abin da aka shayar da shi ba'al alba'al shi ne bishiyar ta yi ƙarfi jijiyarta ta kai cikin ƙasa tana iya zuƙo ruwa da kanta to irin wannan da me za a cire al'ushur kenan ai ba yi ba wahala aka yi ba ko wa masu ƙiya bisaniya abinda ake ce ma asaniya shine rakunma da ke shayarwa shi kuma za a cire fanisful ushiri ma'ana in ruwan sama aka yi ko bishiyar ta kosa ba a wata wahala ba a shayar da ita daga kanta take jawo zuko ruwan tana sha za a ba da ushiri amma in an shayar an sha wahala an ɗau da wainiya sai a ba da nisful ushiri babun fin rikazi an rikaz abin da ake ce man rikazi shine difnul jahiliya da lokacin jahiliya aka tara kudi mutum ya samu kudi sai ya je binne to binne kudi din in ya mutu ba wanda ya sani shi kudin ya zama haka sai dukiyar ta zama haka nan wuri ga kudi an binne wanda ya binne ya mutu wanda mutane na to sai ka zo kai kana cikin tafiya ko kana noma ko ka sai wuri zaka gyara kana tona sai ka samu wannan kudin shi ne ce akwai za ka ba da haƙƙin shari'a sannan ka rike sauran kenan fin rikazi an rikaz a قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي jurhul ajma'i jubarun dabba da ba ta da hankali ta jimma mutum ta jimma mutum ciwo yace wannan ba sai an biya ba diya ba sakayya ba ba kisasi sai dai in sakaci aka yi wal bi'ru rijiya kuma da aka haka ba kan hanya ba mutum ya je ya shiga jefa da a ciki ba ba sai an biya diya ba ko an yi kisashi ba wal ma'adinu jubarun mahakan kwal da aka yi sai mutum ya je zai wuce bai yi sakaci ya fada a ciki shi ma ba sai an biya ba wa firrikazi alhumsu in aka samu arrikaz sai ka cire ɗaya bisa biyar sai ka bayar sai ka mallaki sauran an fahimci rikaz ko lokaci koma yana zuwa yana maimaita kanshi yanzu rayuwa ta yi wahala duk inda ka kai kuɗi za a sani kuma ga kuɗin ana ɗeba suna yawa to sai aka je ana sa sokawai a je haka rami a je haka menene ana ta sassakawa kafin lokacin zabe kuma je a cire a je ana kamfe to waɗannan abubuwan kuma ba wanda zai so a je a haka mishi rami ya sa miliyoyin dalas daloli sannan kuma wanda ya haka ramin kuma na raye shi ya sani shi a sa a kashe mai shi duk wanda ya san sikiritin ka ya baka da sikirit kenan an fahimta to shi kadai ya san wannan wajen in bukatarsa ta biya ya kai lokacin da zai cire to sai ya cire yayi kuma ba abin da za a binne kuma a cire duka fa kadan za a cire za a tsakur kadan za a debo a je ayi abin da za a yi to ana nan kan ya fa ya nuna ma matarsa wajen ko ɗansa da yake so ko ƴaƴansa sai ya mutu to kaga wannan dukiya ta zama wannan auren ya zama rikazi kenan ko da yake gidan shi ne to amma za a zo a raba musu gado ba su san me ke wajen ba sai su sayar gidan sai su sayar maka gidan to bayan sun sayar maka gidan kai ma ka zo bayan shekara ashirin gyare-gyare shi ka ga wannan kuɗin to yaya za ka yi eh ai suna nan magadan suna nan ai an fahimta haka zai zo ya faru abubuwa suna faruwa haka to sai an bi a hankali magana matsalar kudi tana da wahala ba kowa ne yake iya tsira ba a ciki fa da wa'azinka da karatunka da iliminka da mene matsala ta kudi ta zo da wahala kake iya bi yanda manzon Allah ya faɗa an fahimta to babu mayu da li'ummali sadakati liman huwa babin da zai na bayanin abinda kyaututtukan da ake baiwa waɗanda aka aika su je su karbo sadaka zakka wannan kyautar da aka ba mai aiki na wa za a baiwa an fahimta to za mu ji abin da ya faru su ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dan aiken manzon Allah ya je ya tattaro zakka ya kawo قال أخبرنا أبو اليماني الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني أروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعري أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا هنا أتى به مجهولا عامل لم يبين هو وفي رواية ابن اللتبية أليس كذلك؟ manzo Allah ya aika wani sahabi ya je ya karbo zakka da sadaka ala sadaqati faja'ahu al'amilu wanda ya je aikin yadda ya kamata yayi ya je ce in kaza ne ga kaza in kaza ne duk ya karbo zakkar da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hina faja'ahu al'amilu hina faraga min amalihi yayi aikin yadda ya kamata sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقال سيتي يا رسول الله يا منظور الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي لكم وأن سنيناكم وهذا أهدي لي وأنكما كوتا أكباري بي أدلتي با ها ya ce ga abin da aka je aka karbo na mutane bai taba komai ba a ciki ba wa haza uhdiyali wannan kuma kyauta aka ba mu to za a iya ganewa kyauta aka bashi ko ɗaya baya ya ce kyauta aka bashi zahiri kyauta aka bashi kenan ko don abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbatar da kyautar ne ce amma to dan me me yasa ka samu wannan kyautar فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زوى الله صلى الله عليه وسلم يتي فهل قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدا لك أم لا me ya hana ka zauna gidan iyayenka ka gani za baka wannan kyautar ko ba za baka ba me ya hana ka zauna gidan ubanka ko gidan uwarka gidan iyayenka kenan ka zauna kana zaune gidan ka gani za a kama wannan kyautar thumma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashiyatan ba'da ba'da salati ala al-minbar bayan sallar azhar ko la'asar sai manzo Allah ya hawo minbari fatashahhada yace ashhadu an la ilaha illallah wa asna ala Allah bima huwa ahluhu thumma qala yayi ma Allah kirari da yabo da jinjina yayi duk ya gama sannan sai ce amma ba'du wannan kalma tana da matukar muhimmanci li faslil in za a yi magana dubba larabi in aka ce amma ba'du ko me yake sai ya waiwaya yasa ce wa kad alima alhayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha ai sun sani duk sa'an da suka ji na ce amma ba'du abinda zai fito sai sun yi mamaki fa qala amma ba'du ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول me yasa ma'aikaci za mu sa shi aiki mu ba shi aiki ya zo mana ya ce mana haza min amalikum wa haza uhudiyali ya ce wannan aikin da kuka sa ni kenan gashi na je na karbo wannan kuma da ake gani kyauta aka bani fa halla qada fi baiti abihi wa ummihi me hana ya zauna gidan iyayensa fa yanzura hal yudalahu amla ya ga cewa za a bashi kyautan ko ba za a bashi ba wannan kyautar in ma kyauta aka bashi me yasa aka bashi saboda dan aiken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ya zai in aka bashi kyautar sai ya rike koko ya hada ciki ya kawo manzon Allah zahirin abin da manzon Allah ke nufi kenan ba haka bane ba eh wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa jalla jalaluhu kenan لا يغل أحد لا يغل أحدكم منها شيئا duk wanda ya saci wani abu a cikin dukiyar musulunci illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala unuqihi abinda ka sata din nan in rakumi ne in saniya ce in akuya ce in menene zaka zo da shi ranar tashin alkiyama akan wuyarka in kana ba'iran in rakumi ne zaka goye zaka daura kumi akan wuyarka ja'a bihi lahu rugha'u zaka taho cikin al'umma farfajiyan alkiyama mutane duk suna kallon ka ka dauko rakumi rakumin na kukan rakumma wa in kanat baqaratan insani ya ce kuma zaka dauko ta komai nauyin ta zaka iya rannan don komai na yiwa rannan ja'a biha laha khuwaru tana kukan shanu wa in kanat shatan ja'a biha tay'ar tana kukan faqad ballagtu tabbas na isar da sakon Allah. Kala Abu Humaydin, sun marafa a Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya daihi, hatta inna lanan zura ila ufurati bai ibtaihi. Ice manzo Allah ya ɗaga hannayensa har muna kallon ufurata ibtaihi hasken amatarsa guda biyu. Kala Abu Humaydin, wa kasa mai a zalika ma'i minan Nabi sallallahu Alaihi wasallam Zaid ibn Thabit fasaluhu. ba ni kadai na ji wannan magana ba zaidu dan sabit ya ji wannan magana ku je ku tambaye shi ku ji wa yadda mas'alar kuɗi take kenan mas'alar kuɗi ta fi komai sai in Allah ya rufa ma asiri kana da tsantsini in ba haka ba fa wallahi tallahi zaka waye gari kana wa'azi kana karantarwa kana kai ne kana kai ne amma kana rayuwa cikin haramun kuma ana kallon ka da wannan amma kai baka ganin haramu ne ka halatta ma kanka amma kowa ka haramta mishi yin komai amma kai ka halatta ma kanka eh eh mecece albarkar ofis ha mecece albarkar ofis mece ce albarkar ofis duk aikin da aka saka ka abin da ke wajibi a kanka sai ka yi wannan aiki yadda aka ce ka yi kuma duk mai haƙƙi ya zo ka ba shi haƙƙi shi ba tare da ya baka komai ba haƙƙa ja mishi rai ya ga cewa ba zai samu ba ya baka ka karba ka karbi haramu hakkinsa ne za ka bashi kaki bashi kayi mai ka zalunce shi sai ya ga ba zai samu ba sai ya baka wani abu ko ka fito fili ka faɗa masa ko ka yi dabara duk mala'iku suna kallon abin da ke gudana ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ko ka faɗa a baka ko baka faɗa ba da baki ba amma ka faɗa da a aikace da hali ya ɗauko ya baka don ya samu bukatar ta biya ya huta kana karba ka karbi haramun ke albarkan ofis kenan wa ya taba shiga ofis ya fita ya shekara hudu takwas goma sha shida goma ne ne yana fita wannan ofis ba za a shekara biyu ba kuma sai ga ya shiga yana bukata fa duk abin da ake samu in babu albarka a ciki wallahi ba zai biya bukata ba ba zai biya bukata ba ba daɗi to amma haka dole tunda za a karanta sai a faɗa in kuma ana so a dai kar a faɗa sai a daina karantawa babun liyarji'il musaddiqu ankum wa huwa radi babin da yazo na bayanin wanda ya zo tara sadaka zakka ta shari'a musulunci ko ta addini da manzo Allah ya ce to kafin ya bar ku da da mishi ku mishi abinda hankalin shi zai kwanta kar ku tayar mishi da hankali abinda ya zo nema sai ku bashi yadda manzo Allah ya faɗa قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المصدق mai karban zakka sadaka mai tara zakka ko sadaka in ya zo muku fala yasduranna ankum illa wa huwa radin kada ya rabu da ku rabu da shi ya rabu da ku ya koma sai ya samu kwanciyar hankali ba sai kun tara mishi da hankali ba قال حدثني محمد ابن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود ابن أبي هند عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب كراهية رد السائل بغير شيء an karhanta ba a son mabukaci ya zo wajenka ka sallame shi ya tafi ba komai ba ka bashi komai ba komai kankantan abu ka bashi an fahimta an ji? قال أخبرنا الحكم ابن مبارك kala an ba na malikun in za ku lura duk wani babban malami in zai koro sanadin hadisi duk riwayan da yake da ita ta imamu malik in akwai imamu malik ciki da ita yake farawa duk wanda ya san kai ilimin hadisi ya san da haka suna alfahari ne da sanadin da imamu malik ke ciki sa'an nan bayan nan imamu malik sai su kawo sauran hadisin riwayoyin da suke da shi wanda ba imamu malik a ciki قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن وآذن الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا كوما تم مسلمي ماتا مسلمي كوما تم مسلمي لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو قراء شاة محرة كراء شاة أو كراء شاة إيه؟ كراء شاة نيجي كراء محركة kada ku hana makociya kowace ta zo bukata ko da kwafatun akuya ce da aka babbake aka koda a ba ta ta tafi ya fi a ce ta tafi ba komai a hannunta an fahimta babu man aslama ala shay'in babin da ya zo na bayanin mutane suna nan kafirai aka yake su za a kwace abin da suke da shi an kama riban yaki kenan amma har mutane suka musulunta babu hujjan da za a taba jinin su ko dukiyar su ko wani abin su abin da manzon Allah yake faɗa musu kenan za mu ji abin da ya faru insha Allah قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان ابن عبد الله البجلي قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال صخر بن عيلة أخذت عمة المغيرة بن شوبة مغيرة بن شوبة ينا دا كون ما هي فينسا كو ير ما هي فينسا العم والعمة ما يتعلق بالأب الخال والخالة ما يتعلق بالنسبة إلى الأم sai sahar ya karbi ya kama 'yar uwan mahaifinsa faƙadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasala annabi sallallahu alaihi wasallama fasala annabi sallallahu alaihi wasallama ammatahu sai ce sai bughira bin shuba ce ya manzon Allah akwai gogota akwai yar uwan mahaifina da aka karbe ta aka kama ta aka kwace ta mu kuma mun musulunta to me zai ina mafarin wannan faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya sahru ya kai sahru in manzo Allah bai ce mishi mai dan masa kayan shi ba fa sai da ya kawo bayani na ajiye ce innal qauma idza aslamu yace mutane in sun musulunta ahrazu amwalahum wa dima'ahum fadfa'ha ilayhi duk wanda ya musulunta ya kare dukiyarsa da jininsa wannan kanwan mahaifinsa ko yar mahaifinsa ka dauki ka bar duk sun da sun musulunta ba hujjan da za a za a kama su wa kana ma'un li bani sulaim akwai rafi kuma na bani sulaim ko gona ko rafi babban abin arziki an karba fa aslamu fasa'aluhu zalika fada'ani suka musulunta suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun musulunta rafi mu an kama ya za a yi sai manzo Allah ya kira shi sahar da yace fa kala yace ya sahar ya kai sahar innal qauma idza aslamu yace ai duk wanda ya musulunta ahrazu amwalahum wa dima'ahum sun katange dukiyarsu da jininsu fadfa'ha ilaihim ka ba su gonansu ko rafinsu ko wannan dukiyar fadfa'atuha ilaihim wannan kisan tana cikin sunan abi dauda ta fi tsayi ta fi tsayi daga nan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبان بن عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم باب في فضل الصدقة باب يزور بيان فللا دكي تكين صدقة البركة دكي تكين صدقة قال أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب duk wanda ya bada sadaka a cikin dukiyar halal wala yaqbalu Allahu illa tayyiban Allah baya karba sai dukiya ta halal illa wada'aha hina yadauha fi kaffir rahmani wa inna Allah la yurabbi yace lokacin da ka dauki sadakar ka bayar ka tabbatar da cikin hannun Allah ka saka kenan ko wa inna Allah la yurabbi li ahadikum at-tamrata kama yurabbi ahadukum fuluwahu faluwahu aw fasilahu wannan da ka bayar komin kankantarsa Allah zai ta ana zai ta tarbiyyar yana renonsa yana kamba mashi yana girma yana girma har ya kama kaman ya zama kaman dusin Uhud hatta ta kuna misla Uhud wannan dan abin da ka bayar din halal da kyakkyawan niyya Allah sai ya mai dan maka wannan abin kaman dusin Uhud قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي ما نقصت صدقة من مالي har abada sadaka ba ta tawaye dukiya ba ta rage dukiya ba ta karasa dukiya wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izzan duk wanda ke afuwa Allah na bashi kwarjini da buwaya yana karfafa shi wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu duk wanda ya tawazu an ya kankan da kai Allah zai ɗaukaka shi akwai kaskantar da kai akwai kankan da kai kaskantar da kai musulmi ba yarda da wannan ba musulmi ba ya karban kaskanci me kankan da kai shine ba wa adamu ru'yatil fadl ala al-ghayr amma kana ganin wa ru'yatil fadl ala al-ghayr babu kankan da kai kenan to shi yasa bahaushe aka ce gafata malam sai ce almajirin malam shi malami ne amma sai ce almajirin malam da wannan shi ake ce mata wabu'anci kenan to sai ga Allah ya kara mishi daukaka duk ce da tafiya ta tafiya shine zai zo mutum ya ce shi malami ne ai malamin su ai ni malami ne ai mu malamai ne a'a da ba a farar wannan ko ko dan fode dan fode ba a fada ka eh kace malami sai ce sabbi nabi ai sabbi ya ishe mu izifi ɗaya mata ya ishe mu babu wani babi laisa fi awamilil ibli sadaka ma'ana rakumman da kake kiwo kana arziki su ne ake fitar zakka amma rakumma da dabbobin da ke gida kana ba su abinci suna ma noma suna maka wannan babu zakka a ciki kamar motar hawa ka kenan babu zakka a ciki قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa fi kulli iblin sa'imatin fi kulli arba'ina bintu labunin yace duk rakumman da aka sake su suna yawo suna cin cikin ciyawan Allah suna cikin suna cin cikin dukiyar Allah kowane arba'in za a bada guda ɗaya bintu labunin bintu labunin shi dabba rakumin da ya shiga ta shekara ta uku la tufarriqu la tufarriqu iblun ala an isabiha ba za a rarrabe rakumma daga hisabinsu ba hisabinsu na fara daga nawa ne eh daga biyar zuwa arba'in ba haka ba ne ba to in suka taru arba'in ɗin ka zo suna nan akan hisabinsu kada ka ce ai wannan manya ne za a cire su ko wannan ƙanana ne ko wannan ba su da kima a'a hada su za a yi duk baki ɗaya a cika nisabi to sa'an nan sai a cire abin da za a cire abin da yake nufi kenan ko man a'taha mu'tajiran wanda ya bada zakkarsa yana neman lada wajen Allah biha falahu ajruhu Allah zai bashi ladansa wa man mana'aha wanda ya hana zakkan kuma fa inna akhizuhu wa shatra malihi wanda ya hana zamu karbi zakkan kuma mu karbi rabin dukiyarsa azmatan min azamatillahi hakki ne cikin hakkokin Allah la yahillu li ali muhammadin min shay'un ba abin da yake halatta ma ali muhammad manzon Allah da iyalansa da komansa ba sa sharifai ba sharifai ba sa cin sadaka amma za a karba ne a bayar to wannan magana da ce inna akhizuha wa shatra malihi sai malamai suka suka kari juna ilimi wannan yace ai ba za a wannan ba ya mishi adalci ba wannan yace za a tsananta mishi don gobe kar wani yayi to sun yi maganganu dai abinda suka faɗa duk yana babu man tahillu lahu as-sadaqatu waye ya halatta ya karbi sadaka an fahimta kasancewa قال حدثنا مسدد وابو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون ابن رئاب ابن رئاب ابن الإسلام أو رئاب رئاب قال حدثني كيرانة ابن نعيم عن قبيصة بن مخارك الهلالي قال قبيصة ابن مخارك الهلالي ده قبيلة بني هلال يجي تحملت بحمالة na ɗauki alkawarin raba gaddama hamala shine ana bin wani bashi zai zama rigima sai kaje ka ce na ɗauki nauyin bashi ni zan biya ku rabu da shi hamala kenan ko فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon a bani abin da zan je in biya wannan bashin dan raba gaddama yayi ko ba aikin alkhairi bane ba fa qala sai manzo Allah ce aqim ya qabisata ya qabisa ka zauna hatta ta'tiyana sadaqatu fa na'muru laka biha zauna har a kawo mana sadaka sai mu ce a baka ka je ka yi wannan aiki na alkhairi thumma qala sa'an sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Ya kabisatu, ya kai kabisa, innal mas'alata roko bara, la ta hillu illa li ahadi salasatin, ba ta halatta, baya halatta sai dai da ɗayan, sai dai cikin ɗayan mutane uku, su ne ya halatta su yi roko, su ne ya halatta su yi bara, sawa'an kai tsaye bara, ko da dabara ko da kwane-kwane ko da menene duk sunan shi mai sunan shi roko sunan shi bara ba haka bane ba talakai zai ce a bani yana roko yana bara yana da kuɗi kuma ya ce a bashi yana da bara to amma yanzu kuma yansu mas'aloli sun shigo da sai an tattauna an bincika an fitar da hukuncin shari'a a ciki ba haka bane ba muna da kungiya muna da jama'a muna da masallaci muna bukatan kuɗi muna bukatan taimako muna bukatan menene da menene me yake halatta a ciki akan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dukiya ba ta halatta sai dai wanda ke ci in yana bukatar a bar hawa ko yana bukatar ƙara aure ko yana bukatar wajen mazauni amma kada ka ɗauke shi ya zama dukiyarka a sai gidaje a sai gonaki ana tara ma 'ya'ya a cikin wannan dukiya ya halatta an fahimta baya halatta kuma baya halatta wannan dukiyar ya zamana kuna sarrafa ta a cikin abubuwan da suke zai za su iya zama wa barna ga mutane mabukata suna suna tare da ku suna kallon ku kuna yadda kuka ga dama da dukiya wannan ba zai taba yiwa ba a shar'ance yace ya kabisa roko sadaka ba ta halatta sai ɗayan mutane uku na farko rajulun tahammala hamalatan mutumin da ya ɗauki wannan nauyi ya raba gaddama fahallat lahul mas'ala sai buruku ko bara ta ya halatta mashi fasa'ala ya roka ya nema aka bashi hatta yusibaha thumma yumsik yana samun gwargwadon abin da zai je warware na mas'ala to haramun ne kuma ya ce yana mai ba ana ji ana ji ana fahimta wa rajulun asabatu ja'ihatun fajtahat malahu mutum ne dan kasuwa mai dukiya mai she masifa ta zo ko gobara ko rabu ai dukiyarsa duk ta kone ya zama ba shi da komai fa halat lahu mas'ala to wannan ya halatta ya rufo fasa'ala hatta yusiba qawaman min aishin zai roka zai roko ya samu gwargwadon abin da zai rike rayuwarsa ana ce ana sha ana ba sai ya tara kuɗi ba fa aw qala sidadan min aishi na biyu kenan so rana uku wa rajulun asabatu faqatu mutum ne mai hali dan kasuwa ko menene da menene sai ya shiga talauci al'amari ya rikice ya shiga talauci har aka samu mutane uku cikin unguwa ko makota ko dangi suka yi suka ce wani fa ya shiga wani hali to wannan mutane uku da suka yi masa shaida din to ya halatta ya tashi ya roka a bashi ya samu abin da zai je gida a ajiye ana biyan bukatu sai kuma ya daina kuma fa larura ce ta sa aka ce kai kana samun na biyan bukatan da ake to sai ka koma kuma sana'ar ka ba wanda aka bashi izini roko bara ya zama mishi sana'a fa yana samun kuɗi an fahimta wa ma siwahunna duk abin da ya wannanci wannan guda uku duk abin da ya shige waɗannan guda uku minal mas'alati suhtun wanzu Allah ce haramun ne ya kabisa ya akuluha sahibuha suhtan duk wanda ya tsallake waɗannan wannan uzuri da manzo Allah ya faɗa to abin da duka tara suhut amanar suhut haramun haramun kake ci an fahimta wannan matsala fa tana da wahala don dukiya yanzu barar ta zama akwai wayewa a ciki kenan ko ai kaza kaza kaza kaza da menene ma ake yi da eh da sunan foundation da sunan mai da mai da mai duk baki daya sai ai taka tsantsan ba za ku mai da wannan dukiya abinda za ku azurta kanku ba talakawa suna shan wahala abubuwan da kuke na addini yana na yana ta rikicewa ba a'a in kuka je kuka mai da wannan dukiyar kuka mallaka a sai gidaje a sai filaye ana tara ma 'ya'ya da iyalai da menene da menene ya zama suhut ya zama haram abinda shari'a ta baka izini mai wa'annan kokari da menene in dukiyar ta zo kana bukatan karin aure sai ka kara baka da aure kana bukatan kai sai ka yi kana bukatan kari sai ka yi baka da abar hawa zaka iya saya keke babur mota zaka iya sa'an nan baka da wajen zama sai ka je ka nemi wajen zama in aka ce ka cere cikin dukiyar zakka ko sadaka ka je ka nemi wajen zama sai ka je ka sai ka gina gidan miliyan ashirin eh wajen zama aka ce ba wajen alfahari ba to amma duk abin da ya wannan ci wannan fa haramun ake yi kasancewa kana kokari kana gajiya baya halatta ma haramu baya halatta ma haramu an fahimta za ka ga wayanda suke da su ake yi wannan duka sun shekara nan amma har da sun kode gemunsu ya kode ba su da ba su da abin da za su ci manya masu cin suna dukiya suna tara ma iyalansu wallahi tallahi duk su ne ba daɗi ne da shi ba shi yasa ba za ka taba ganin suna cikin kwanciyar hankali ba da'iman suna cikin damuwa ni na san abin da nake tara ma kaina da ƴaƴana da iyalaina da komai da komai eh su sai su kowa bai sani ba amma aka bar aka bar al'umma cikin wahala ba za ka taba ba zan taba samun kwanciyar hankali ba abadan ba za ka taba ganin alaman kwanciyar hankali a fuska ta an fahimta sai sa manzo Allah ce inna hadhal mal khadiratun wa hulwa koriya ce shar mai daɗi amma wanda ya rike ta da hakkinta za a sami shi albarka in ba da hakki bane kuma ya shiga wahala ke babu sadakati alal qarabati babin da yazo na ka ba danginka sadaka danginka sadaka kanninka ne yayyenka ne kawunninka ne baffanninka ne ubanku ya rasu kai ne babba a gidan Allah ya baka dukiya dukkaninka suna da haƙƙi a cikin dukiyarka ka ba su sadaka zakka ka taimaka musu ba ka bar su su galabaita ba an fahimta قال حدثنا سيد بن سليمان عن عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن هزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وني صحابية بي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتشمي عن الصدقات أيها أفضل وتي صدقة تفي وزن بيوة قال على ذي الرحم الكاشح yace ka ɗauka ka ba ɗan uwanka da dangantaka ta jini ke tare da ku ko da faɗa ko da maki ne ko da baya kaunar ka baya son ka shine mana alkasha an fahimta wa zan ba sadaka yace ka ba zirrahi dan uwanka wanda yake da dangantaka ta jini alkashi almubghid wanda yake gaba da kai yake fushi da kai ibtila ba jinjin na imani ake yi da wuya ko eh ba daɗi mai daɗi kai kake so ko yardan Allah kake nema yardan Allah kake nema in mai daɗi kake so ka ajiye shi ɗaki kai da matanka da yanka koyi ta ci kuna jin daɗi addinin musulunci ke sai imaninka ya yi ƙarfi tukun kake iya jinjina ka je kana kamanta addinin musulunci in ba haka ka yi ba wallahi tallahi za ka zo kana facaka kana fantum kana komai a cikin haramu kai kana ganin kai halal ne tun da faɗa kake kana jihadi ne kana wa'azi ne kana menene da menene wannan ba zai taba halatta ma haramun ba waɗanda suka yi jihadin su dukiyarsu ma suke ɗauka su bayar ba haka bane ba ba suna halatta a'a dukiyar ba jiya mun ji Umar da Sayyidina Umar da Sayyidina Abubakar ba duk wani mai kokari cikin addinin musulunci akwai wanda ya kama kafansu to wanda suka mallaka ma suka dauko suka kawo da wuya ko eh da wuya da shi yasa abin da yasa kake jin wahalan shi ka bar asali tun farko awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wallahi in aka yi tashihul imani din sai na baka da mai fi kowa sai na umar sai na usmanu sai na aliyu da mai fi kowa sai ka samu imani ka samu yakini to shi ne za ka zo kana wa'azi kana yada addini kana jihadi kana komai da komai manzo Allah ya tambaye kaifa haluka ce asbahtu mu'minan haqqan yace ka san fa abin da kake fara li kulli haqqin haqiqa fama haqiqatu qawlika kowanne haƙi fa yana da hakika mecece hakika wannan magana da ka faɗa yace na waye gari kaman ina ganin mutanen aljanna suna cikin aljanna suna ni'ima yan wuta na cikin wuta azana lawa min nari minan nari ahli suna shan azaba na wayi gari da zinariya da taro sun dabba duk ɗaya ne a wajena sai manzo Allah ce arafta falzam sayyidina ali kenan ko manzo Allah ce arafta falzam ka kamo hanya kada ka saki kada ka yi sakaci sai imanin an goge shi an falash din shi yayi haske yayi karfi yayi kyau wallahi tallahi wayan abubuwa da ake fada na sahabbai saka kama kai ma zaka iya zaka iya to amma imanin da kanshi yana da matsala yana bukatan a kai shi asibiti a jinyace shi ya kamu da zazzabi ya kamu da rashin abin kafi kowa son duniya sa'annan kuma kana fada da masu san duniya masu duniyan din in imani na da karfi ba fada zaka rizo tausaya musu zakai suna bata lokacin su yau Allah suna bata lokacin su wannan nauyi da kuke dora maka ku za ku iya za ku iya ranar tashi ba haka manzo Allah ta ba ya manzo Allah ka roƙa min Allah ya samu kuɗi za ka iya kuɗi kuma ya manzo Allah a ce ma mutum zai iya eh za ka iya ya ce eh zai iya Allah ka bashi kuɗi ba ku kenan ba shi ya samu kuɗi baɗi aka zo ana tara zakka ku je ku ce ba da zakka ba ya ba da dukiyarsa duka ba ba rabin dukiyarsa ba zakka da shari'a ta in ta ce da bayar ɗaya bisa nawa arba'in ya bayar a kawo ce ai ai ai ai ai manzo Allah ce haya ma yanqim ibn jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah amma Khalidu ai za ku zalunce shi ne wanda baya mallakan komai duk komai shi yana cikin jihadi yana cikin yaki Abbas kuma ai mun karbi mun karbi bashin zakkarsa ta shekara ɗaya ko shekara biyu ba sai ya bayar ba amma ibnu Abbas dan dangantakar shi da manzon Allah Khalid ibn al-Walid shine Saifullah al-Maslul cikin jihadi yake aka ce ai dukiyarsa duk suna cikin menene da menene na jihadi ne to amma wanda yace a bashi kuɗi din manzo Allah tambaye shi zaka iya da yadda ya ce manzo Allah ka roƙar min Allah na samu kuɗi manzo Allah ce za ka iya sai ce ya manzo Allah ka roƙar min Allah in iya za ka iya ya ce eh zan iya ita Allah ka azurta shi daga harshen shi ke na shi samu kuɗi ya iya to ka duba yadda suke ta tara dukiya suke ta tara kuɗi suke ta tara dukiya amma sun kasa tara kwanciyar hankali duk dabaran da za a yi kwane-kwanen da za a yi da hila da kau da kai da a tara kudin to an tara kudin ina kuma aka samu kwanciyar hankali babu wallahi wallahi babu da alura ake bacci da magani ake bacci sai an sai an tafiya ma an je an huta amma babu hutu saboda ka tara ma kanka wahala wannan matsala ɗaya in za ka warware ta hallale ta ba karami ya manzo Allah ka roƙar min Allah ya bari kuɗi za ka iya ta me zai iya ya manzo Allah me zai iya ciki ina manin za ka iya ina manin za ka iya ɗin to ka gani ko menene za ka iya hakkin dukiyar mace wani hakki matsala ce guda biyu za ka iya tara su halal wannan matsalan ba ta a wannan matsalar da ke a wannan lokacin in ka samu za ka yi ba da haƙƙi don in zai tara haramun ne manzo Allah ba zai masa addu'a ba to amma yanzu fa ce za ka iya ta fuska nawa wajen na farko wajen tarawa na biyu nauyi ne ba karamin aiki ba dole wallahi tallahi ba karamin aiki ba قال أخبرنا أبو عاصم البصري قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة manzo Allah ce in ka dauki sadaka ka ba miskini ka ba da sadaka zaka samu ladan sadaka wa innaha ala zirrahimi isnatani sadaqatun wasilatu amma in ka ba wanda kuke da dangantaka ta jini zaka samu ladan sadaka da ladan zumunci duk sa'an da alhaji ya mutu fa ya bar maka kan nema ta ko ƴan uwa ka samu aiki fa ka ɗauki dukiyarka ka ba da sadaka waje za ka samu ladan sadaka ka ba kanwarka ko yarka ko gogonka ko yakunbonka ko yafin da ko menene da menene da menene ba su ne ake shan wahala ba suna gidan miji tana gidan miji ana zaune miji ya zo da hali ana tafiya an zo ba hali shi kenan ta haifu ya biyu uku hudu biyar bakwai ce a kyale ta da su a ce ta yi ta fama ya za ta yi ta yi wannan faman kai kuma Allah ya hore maka kuɗi sai ka taimaka musu kana ba su zaka in lada kake so zaka samu lada biyu ladan sadaka da ladan me zumunci to amma ka rasa abu daya me ka rasa a me ya rasa in ya ba ɗan uwan shi eh me ya rasa eh riya wannan cikin gida ne za bayar amma wajen ya bayar fa za a sani ko ba za a sani ba to wancan riya din da za ta lalata aiki shikenan dama duk abin da za ka yi shedan ba shi da rabo a ciki sai kai za ka samu lada ka tsira wallahi shi ya samu ka tannaki da dabaibai da wahala shi yasa aka zo aka same ka gida za a gina masallaci za a gina menene da menene sai ka dauko dubu goma ai na Allah baya yawa baya gashi nan aje aje a nemi wajen wayansu ba haka bane ba in aka rubuta takarda aka tsara za a yi launching kai ne chief launcher da wane da wane da wane aka zo dan Allah zaka tashi ka ci gaba da dubu goma nawa zai bayar saboda me duk abin da zaka yi shedan ba shi da rabo a ciki sai ya wahal da kai duk abin da za ka yi ba ka da rabon sai shaidan sai karfafa gwiwon ka kayi za masu yake kai kai baro ko? قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة قال وسمعته من الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرب عن الربابي عن سلمان ابن عامر الضبي يرفعه قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ونين يفكينا نبيكو صدقة وصلة بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب الصوم كما دقل التافل أزل شيني معناه ومن كتاب الصوم كما kun gama da wa'annan to kuma daga cikin littafin azumi da buniyar islamu ala khamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila ba buniyar islamu ala khamsin kenan ba babun fin nahyi an siyami yawmin shakki an kuma shiga cikin azumi kenan ce babin da ya zo na an hana a yi azumi ranar kokonto ranar shak yau mashak gobe ramadan zai shiga ko ba zai shiga ba ana shakka ana kokonto to an hana ka yi azumi sai an tabbatar da cewa gobe ramadan ne amma matukan haka bai tabbata ba an hana ka yi azumi yau mashak da niyyar azumin ramadan to shakka kuma tana gushewa da abu ɗayan abubuwa guda biyu a ga wata ko a yi lissafi ya cika talatin gobe ɗari bisa ɗari azumi ne an ga wata gobe ɗari bisa ɗari azumi ne an fahimta wayan abubuwa guda biyu da su ake kore a yau mu shakka kenan ko قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن سلة قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية kuna wajen ammar bin yasir sha kawo akuya an gasa balango kina kawo nama akuya an gasa fa qala kulu sai ce ku ci fatana habadul qaumi fa qala inni sa'im wai suka ci wani kuma sai ce a ni na azumi fa qala ammar bin yasir shi ammar dan yasir ce man sama yau man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim manzo Allah ya hana ai azmi ranan shakka duk wanda ya bi ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال asbahatu fi yawmin kad ashkala alayya min sha'ban ce na waye gari a wata rana da abin ya shige min duhu cikin sha'ban ko azumi ko yau da muka waye gari din nan an azumi ne ko ko a'a aw min shahri ramadan fa asbahatu sa'iman to wannan azumi yau mashakk kenan ko yau sha'ban ne karshe ko ko yau azumi ne tunda ba ganin wata aika yi ba kuma ba a cika lissafi ba to shi ake ce mai yawmu shak kenan fa ataitu ikrima fa idza huwa ya'kulu khubzan wa baqlan sai na zo wajen ikrima sai na same shi yana cin gurasa da kayan rafi al-buqul shine mabunkusa kasa kaman doya kaman menene da menene wa'annan abubuwan da ke ko kayan rafi sai na same shi yana cin abinci fa qala halumma ila al-ghada'i halumma ila al-ghizai ne naku ko gada'i gada'i akwai ruwayo giza ka zo mana ka ci abinci fa qultu inni sa'imun sai na ce tabbas ni ina azumi fa qala uqsimu billahi la tuftiranna ce na rantsi da Allah sai ka karya azumi sai ka ci abinci falan ma ra'aitu halafa wala yastasni da naga yayi rantsuwa kuma bai togace ba to abin na san akwai matsala kenan taqaddamtu fa'azzartu ay faqaddamtu al-uzra sai nazo sai na kawo hanzari na ko ai tazartu anil akli sai nazo nace ai abin da yasa ban ci ba sahur na yi ɗazu-ɗazun da na yi sahur ba na jin yawa ba na jin yawa da zan ci abinci wa inna ma ta sahar da kuma da zalika sun makultu hatil ana na inda to da ya kawo uzuri sai ce to me kake tafe da shi kawo me kake tafe da shi fa qala sai ce haddatha ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi da ganin wata ku kuma sha in an ga wata fa in hala bainakum wa bainahu sahabun in aka samu girgije da ba za a iya ganin wata ba fa kammilu iddata salasina in an ga wata shikenan in ba ga wata ba girgije to sai a ce sai ku cika lissafin sha'aban ya cika kwana talatin ba za a bar sha'aban kwana 29 ba sai in an ga wata 29 don 29 ma wata ne amma in saboda asalin watan kwana 30 ne in an ga 29 shi ma yayi to in aka ga wata 29 sai a shiga amma in ba a ga wata ba to sai sha'abari din nan sai a cika lissafi ya cika 30 in ya cika kwana 30 shikenan babu shakka babu tambaba wala tastaqbilu shahara istiqbalan kada ku tarbi wata istiqbalan ba wata ba bai gama ba a je a ce an fara an yi azumi babu as-sawm babu as-sawmi li ru'yati al-hilal Mm. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم